rawaito daga malam Hassan al-Basri فأراد البخاري إثبات أن الهجامة لا تهدر sai Bukhari ya kawo wannan hadisi a bisa cewa ƙaho baya sa azumi ya kari. Da hadisi bin Abbasin da wannan hadisi wanda ya yi ƙaho da wanda aka yi ƙaho duk azuminsu ya kare to dai jumhurul ulama ba kan wannan suke ba ijmala wannan cewa azumi bai kare ba shine mazhabul jumhur mafi yawan malamai na musulunci sun tafi akan cewa azumi bai kare ba idan wani yayi wa wani ƙaho azumi bai kare ba idan aka yi wa wani ƙaho ma yastafadi min al-hadith dalla hadisul bab wannan hadisi da yake babin nan ya tabbatar ko ya shiryar ala anna ifdar al hajim wal mahjum aw da cewa karyewar azumi na wanda ya kaho da wanda aka yi wa kaho to wannan hadisin mansukhun abin shafewa ne bi fi'lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallama da aikin annabi wa fi'il sahaba kuma da aikin sahabbai da cewa ya keɓanci annabi ne kurum sallallahu alaihi wasallam da ba a ga sahabbai sun yi suna ta yi ba saboda ka fi'il sahaba sai ya tabbatar cewa annabi ya tabbatar da su cewa azumi bai karye ba idan an yi ƙaho faƙad ihtajamu wa hum siyam hakika sahabbai sun yi azumi a sun yi ƙaho a lokacin da suna yin azumi wa hum muhrimuna kuma sun yi azumi suna harama da aikin hajji wannan shine wannan hadisi da abin da yake cikinsa. Saboda babu laifi idan mutum yana da bukata a yi masa ƙaho za a iya yi masa a lokacin da yake cikin abin. Bayan wannan sai abin da ya shafi maganar da muka yi jiya wannan akwai ɗan uwa da ya tambaya je to kuma gashi baya nan amma dai gashi dama na ce masa za mu karanta da kuma gashi mun karanta alhamdulillah sai wata mas'ala ita ko ba a cikin littafin mu take ba abin da ya shafi sha'anin wato shi yin asuwaki asuwaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Jibril bai gushe ba yusini bisiwaki yana umarta ta na yi asuwaki na yi asuwaki hatta khiftu an yadrijanna asnani har sai da na ji tsoron kamar har na za su ainihin girgide. Ana cewa ya kuma abota ƙur'ani, ku yin asuwaki domin bakunanku hanyoyi ne na karanta alƙur'ani mai girma. sadaka ku kula da yin aswaki idan kuna karatu mala'iku suna zuwa suna sauraron ku har a bakin bakin ku sadaka ake son a mayar da hankali a wajen yin aswaki to kuma shi aswakin nan malamai sun yi maganganu a kai da shi ne nake son na ɗan karanta abin da malaman suka faɗa a cikin wannan littafi na mudawwanatul fiqh al-maliki wa adillatu na ad-doktor Sadiq Abdulrahman Al-Garyani mutumin Libya babban malami Allah ya saka masa da alkhairi cikin abubuwa da ya kawo na hukunce-hukuncen azumi ya kawo wannan magana ta asiwaku lisa'in ta ce asiwaku watan zikul asnan للصائم نهارا قبل الزوال وبعده أنسو yin aswaki aswakin nan shine tsaftace haƙora yin sa daɗi ne ga mai azumi da rana kafin zawadi da kuma bayan zawadi ma babu laifi in an yi azumi an an yi aswad li umumi al'amri bistiwa wan nadab ilayhi saboda ganewar umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na ayi aswaki da san a rika yin aswaki din min gari da asisin bi waqatin duna waqati ba tare da keɓance wani lokaci banda wani lokaci ba aw shakhsin duna akhar ko kuma ya keɓanci wani mutum a ce ban da wani kuma. Waƙaɗa al'amir bin rabi'a, ra'aitin Nabi ya sallallahu Alaihi sallama ya taɓu wa wasa imun. Ce na ga annabi sallallahu Alaihi sallama yana aswaki kuma a lokacin yana azi. Ma la uhusi au a'udu. abin da ba zan iya ƙididdige shi ba ba zan iya lissafa yadda na gan shi yana yin aswaki da azumi ba yace wala yatardu ala zalika bi anna siwaka khususan ba'da zawal ba za a samu bujarereniya ba akan wannan cewa wai yin aswaki bayan zawali ya zilu ra'iha ta tagayyiril fam wa yana gusar da wannan ɗan canjin nan da ake samu na canjawar bakin mai azi wanda ake kira alkhulu allati nafsal hadith wanda hadisi ya nassanta ala annaha atyabu inda Allah yarrihi almisk cewa wannan dan canjawar bakin ya fi daɗi a wajen Allah fiye da ƙanshin turaren almi da annahu hatta ala taslim bi anna al-murad min al-hadith har ko mun mi cewa abinda ake nufi da hadisin madruhu taghayyur ra'ihatil fami ana yaban canjawar nan ta bakin mai azumi walaysa madhu sa'imi amma ba ana yaban masu azumi su bar bakin su ba tare da tsaftacewa bane fa inna siwaka la yuzilu al-khuluq saboda shi akwai da ake magana ai baya gusar da wannan canjawar ta baki da ake magana shi wannan ana magana ka tsaftace bakinka ka tsaftace haƙoranka ka tsaftace dakashinka ka tsaftace harshenka zai baka jin daɗin ma hadiyar yawo zai baka jin daɗin yin lumfashi zai baka jin daɗin ainihin wato in kana magana akan kanka ma wannan shi ake maganar ka ka yi asuwaki don ka samu wannan yanayin amma wancan hulufu fa misali canjawa ta bakin mai azumi ɗin da ake zance cewa wannan ƙanshin ya fi daɗin turaren almiski a wajen Allah shi wannan ba daga cikin baki ko jikin baki yake ba abu ne da yake tawowa daga can cikin ainihin wato cikin mutum saboda ɗan wannan canjin da mahaifa ta samu to shi ne take turo wannan ɗan canjawar daga ma'ida yake ba daga baci yake ba saboda haka bai hana a yi asuwaki ba yauwa saboda haka wannan ko an yi asuwaki shi wannan canjawar maududun yana nan abin samu huwa baqin hatta ma'a siwak wannan yanayin yana nan har da mutum yayi aswad ina fata an fahimci wannan matsala yawwa sai malam ya kawo mana wata matsala wacce tana nan ana ta fafatawa tsakanin wasu malamai da wasu malamai mu abin da muka sani a fiqhu tun da muka taso asuwaki ana san a yi asuwaki idan mutum yana aji amma abin da muka sani cewa an fi so a yi asuwaki da busasshen ice an fi so a yi aswaki da busasshen ice har ana cewa ma makaruhi ne a yi da ɗanyen ice saboda kaucewa ɗanɗanansa ainihin wanda zai ga mai baki da shi ne sai malam ya kawo tattaunawa da ake a wannan zamani tsakanin wasu malamai da wasu malamai akwai malamai masu ƙanƙamewa mazhabar malikiyar ina daga cikinsu daidai gwargwado cewa ba a so a yi da ɗanyen ice ba a so ba ta aka haram ba ne ba a so a yi da ɗanyen ice To a nan ne mas'alar ma'ajun ta shigo, ke za nake son na yi wannan karatun. Ma'ajun, ma'ajunul asnan shi ne irin mayuka kala-kala na goge haƙura, ma'ajun. Ba na son na ambaci sunan wani mai ne da sunansa kar a ce an yi wa wannan kamfanin tala. Sai za da kauce an bar dan kowane irin mai da sunansa, domin da ka ambace shi to ka ambace sunan kamfanin kuma kana yi masa talla kenan. Mai yiwa ma masu kamfanin ba masu san ba masu san azumi ba ne ba ruwansu ma da addinin musulunci saboda haka mai je kurum na goge haƙura shine ma'ajunul asnan wala yace wasiwaku ma'azun fi in hari ramadan aswaki wanda aka yi izinin a yi shi da rana a lokacin Ramadan wa ma kana bi gairi maddatin ratba shine akwakin da ya kasance ba tare da wata madda ba manya ma'ana ba da ike ɗanye ba fa in kana bi maddatin ratbatin idan aswakin ya zama da ice ne ɓari ya ta halal min ha shay'un tilfani mislul ma'jun wanda idan an yi amfani da ɗanyen ice da an tauna shi za a ji ya kama baki gaba ɗaya za a ji ya kama baki gaba ɗaya kamar yadda idan aka yi da man goge haƙora za a ji gaba ɗaya biya wa udul jauza da itan ainihin wato fata to wannan in dai da an sa shi a baki za a ji ɗanɗanon ya kama baki gaba ɗaya ya yi asuwaki da ice ɗanye wanda aka ce makaruni ne a yi da shi, har kuma ya haɗiye wani abu daga ɓurɓushin asuwakin, wa wasala ila jaufihi, har wannan ɓurɓushin asuwakin ya sadi zuwa cikinsa. Amdan daga ganyayi, au galabatan ko linjayarsa ya yi. lazima hul qada'u wal kafara waɗannan malaman suka ce sai ya rama kuma sai ya yi kafara domin shi yasa din aka ce ai ba a so a yi da danyan ba a so a yi da danyan yawwa saboda haka suka ce lazima hu idan dai mutum yayi amdan aw galabatan lazima wal qada wal kafara sai ya rama kuma sai ya kafara saboda lita'addihi saboda yayi da gangan ne dama an ce masa ai ba a sai ai suttaka bima huwa manhiyun anu yayin da yayi aswaki da abin da an hana ayi aswaki da shi wannan maganar magana ta manyan malamai na an duba sharhul kabir hashiya da suki akan muktasar da za a ga wannan a mujalladi na ɗaya shafi ɗari biyar da ashirin da takwas fa in istaka bi shay'in idan mutum yayi aswaki da wani abu uzina lahu fihi wanda aka yi masa izinin ya iya yin aswaki da shi misal lu'ud kamar ice annashi wanda ya bushe in an tauna ba za a ji irin ɗanɗano yadda in an tauna ɗanye za a ji ba wal fursa ko ya amfani da burushi yin gari ma'ajoni ba tare da ya sa mai a jikinsa ba, wata halala minau shay'un sai wani abu daga aswakin ko burushin sai ya zama ya gutsuro daga jikin aswakin ko burushin kuma ya zama ya bai jikinsa ya bi harshensa har ya haɗe shi har ya tafi ila jaufihi ya zuwa cikinsa galabatan rinjayarsa ya yi har ya je cikinsa falaisa alaihi illa alqada to babu abin da zai yi sai ramuwa kurum in kana son fardan idan azumin na farilla ne fa'in kana son na fulan suka ce idan azumin kuwa na fila ne ba za shi a rai su babu komai a gare shi ma ba sai ya rama ba ina fata an ji wannan sai maganar da ta shafi wanda yake yin aikin gari wanda yake yin aikin gari a wajen niƙa ko wanda yake aikin suminti ko wanda yake aikin falakata ko yanda yake da wani aiki na ƙura ko wanda yake tankaɗe kuka ko karkashi ko kuɓewa da sauran makamantansu to idan wani abu ya shiga bakinsa ko hancinsa me matsayin wannan shi ne malam ya ce la ya fi zuje saumu la ya fi saumu azumi baya ɓaci jibar irriki dan mutum ya haɗiye yawo wannan kama azumi baya ɓaci dan mutum ya haɗiye majina walau amdan ko da gangan ya haɗiye azuminsa yana nan amma wal aula abinda ya fi ɓarhun na kama ya haɗiye yawo amma ya tofar da majina inda ƙudurarta ala ƙarfiha lokacin da yake da damar tofar da ita idan kuwa majinar tarin jaye shi har ya haɗiye, ba za shi halai, yake babu komai a gare shi, babu komai a gare shi. Fa'inim tala a hal sa'imu, amma idan dai mai azumi zai iya tofar da majina da ya kakota baɓar, zai iya tofar da ita, amma kuma sai ya haɗiye ta a sa'a. ya muna na ladabi wala shi'a alaihi amma babu komai a gare shi azumanta yana nan la'annaha laysat ta'aman wala sharaban domin wannan majina da ya haɗiye ba abinci ba ce kuma ba ruwa ba ne ba abinci ba ce kuma ba ruwa ba ne ويؤفى كذلك عن قليل الدم يخرج من بين الأسنان يبتلعه الصائم hakanan an yi rangwame dangane da mutumin da kurum sai ya ga bakinsa yana jini haƙoransa jini ya ƙullo tsakanin haƙoransa ko leɓansa ya tsage har jini ya fito bai yawa ne ba wannan jinin sai ya zama gashi nan a harshensa ko bai yawa ne ba har sai da ya haɗiye wannan ɗan jinin to shi ma aka ce an yi rangwame da wannan jinin da ya haɗe da ya fito daga leɓansa ko ya fito daga tsakanin haƙoransa yana azumi sai abin ya riga shi ya haɗe wannan jinin to aka ce babu damuwa bai taɓa azuminsa ba wanda yake son wannan matsala ya duba mawahibul jalil wanda aka sani da haɗaf haɗaf mai mujalladi shida sharhin muhtasar khalil an duba mujalladi na biyu sabi na ɗari hudu da ashirin da bakwai irin wanda yake wajena mai yiwa a samu wani bugu ba irin nawa ba to a duba da cikin misalolin azumi za a ga wannan wala nafzudu sawmu بدخول ذباب azumi baya ɓaci dan mutum yana magana wata tana tatar koko sai ƙuda wuf ya faɗa kunnanta ya faɗa bakinta kuma sai ta haɗiye shi wani mutum yana zaune yana magana sai wuf ƙuda ya faɗa bakinsa kuma ya rinjaye shi har ya haɗiye shi to azumi baya ɓaci domin ƙuda ya faɗa bakinka ka haɗe aw ba'ud ko sauro ya faɗa bakinka sai ka haɗe shi kana azumi shi ma azuminka bai ɓaci ba an yi rangwame shi ne ya sadu ila halƙis sa'in zuwa maƙogoran mai azumi wasa baka hudu na an ya ƙadira alamun iri kuma ya rigaye shi bai iya fito da shi ya kako shi ba li'annahu la yumkinu al-i'tiraz minhu saboda kuda dai ba yadda za a yi da shi abu ne ana haɗa da shi inda kake zaton za a gan shi za a iya ganin sa inda ma baka zaton za a gan shi sai ka ga kuda tunda dai na taɓa gani lokacin Barack Obama shugaban Amerika da ya wuce ɗan asalin Afirka ɗin nan. Yana jawabi wani kuda ya dame shi, ba ma guda ɗaya wani jinin har guda biyu. Sun dame shi ya buge ya buge amma ya ƙi buguwa. Kaga idan dai kuda zai kasance a White House da ake cewa farin gida na Amerika, Obama yana jawabi a ce ga ƙuda to gaga dan wani shugaba a wata ƙasa ƙuda ya zo masa bare kuma ɗan uwa mu ya ku bayi kana magana dan ƙuda ya zo maka aga ga abin da ya fi ƙarfinka sai ta kuma shari'a tana rangwame a abubuwan da suka fi ƙarfin mutane aka babu damuwa idan ƙuda ko sauro suka zarcewa mutum har ya haɗe su yana azumi to babu komai ainihin shari'a ta yi masa rangwame da annahu la yumkinu al-i'tiraz min faqad ruya an min abbas fi ar-rajuli kaje ga an rawaito wata magana daga abdullahi dan abbas Allah ya kare yadda da su fil rajuli a cikin wani mutum ya dakulu fi harqihi babu wanda kuda ya zarce bakinsa ya shiga bakinsa ya zarce har zuwa makogaransa wa huwa sa'imun yana azumi a lokacin da kudan ya mar wannan kala sai shi mala abdullahi dan abbas yace la yafdiru azuminsa bai karye ba a duba wannan yana nan a fatawar bari shirin bukari mujalladi na biyar shafi hamsin da bakwai wannan malam ya amfani da shi wala bi gubari tsari azumi baya karyewa domin ƙura ta kan hanya kana zaune a gefen hanya nan ne wajen sana'arka ba yadda za ka yi ƙura ta taso ta shiga bakinka kuma ta sadi zuwa makogaro shi ma azumi bai kare ba da annahu la yumkinu al-i'tiraz min saboda ai ba yadda za a yi mutum yana zaune a bakin titi yana sana'a ko nan ne wajen zamansa yana gadi matsala ƙura ta taso ai ba zan iya rabuwa da lalle ƙura ta iya shiga bakinsa ba kada ka dodon ƙura ta shiga bakin mai gadi ko mai kwaba ƙasa ko mai tsaron ƙasa ko wanda yake fasa wani dutse ko wanda yake wata sana'a dai irin ta kwaba suminti da sauran makamantansu sai ƙura ta shiga babu damuwa azumin bai kare ba saboda ba makawa wannan su mutajuna ilal mashi fi tariq mutane mabukatu ne masu bukatuwa ne zuwa tafiya a hanya zuwa zama a han akan titi wani lokacin ko dole za a game da kura to dan an haɗiye azumi bai karye ba wala bi gubari sun'a azumi bai kare ba domin mutum ya shaƙi ko ya haɗi ƙura da wata sana'a tasa da yake yi mai kwaɓa suminti ne ya zo lokacin da zai zazzago suminti ya zuba a kan yashi ko bayan ya zuba sumintin yana juyawa a cikin yashi ko tare da yashi ‘yan wannan ƙorar sumuntin da ta taso ta cije shi ta hanci ko ta baki ba za ta karya mara azumi ba. Ko wanda zai kwaɓa farar ƙasa, ya zo zai zuba farar ƙasa daga ledarta ko buhunta a cikin daro zai kwaɓa. to lokacin da yake zuwa wannan sai ƙurar farar ƙasar ko wannan abin da ake na zamani yanzu pop ake ta kuma ne ha golda molda to wanda ake amfani da shi wajen irin silin na zamani ɗin nan ko liƙe wani abu a jikin garu za a ganshi gari ne tubus saboda haka lokacin da aka zo zuba shi ba mamaki ya ƙurar ta ɗan taso ta shiga hanci ko ta shiga bakin mai haɗawar haɗiye ta azuminsa yana nan haka nan a tsohuwar tasha masu amfani da falar jar ƙasa jar ƙasa lokacin da ake yin yaɗe irin na makuba aga ga asali jar ƙasa ce sannan a samo makuba ɗorawa ɗin nan a daka a daka a daka ya zama an zo lokacin da ake zuba jar ƙasar da makubar watakil wannan garin ƙular ta shiga hanci ko bakin wanda yake azumi domin sana'arsa ce to ba za a ce azuminsa ya kare ba fa innahu yu'fa anhu lisani'a wannan duk an yi rangwame ga mai aiki wannan fa misali ne ake bayarwa za ka ɗauko abubuwa da yawa kala-kala dukkan kawo wannan za ka haɗo mai fulawa ko wanda yake kwaba fulawa lokacin da yake zazzage fulawa daga buhu yake zuba sukari daga buhu zai takuda ba mamaki shi ma wani abu na ƙure-ƙurar nan ta same shi a bakinsa ko a hancinsa ya haɗe tudu wannan yi ufa anhu lissaniya مثل غبار الدقيق للطحان misalin ƙura ta mai daka ko mai niƙa ko mai injin niƙa ƙura ta garin dawa ko gero ko alkama ko masara ko mai ma wa gubarul kaili lil ka'i lil kayyal da ƙura ta mai au lokacin da yake auna gero ko dawa ko masara ko alkama ko wake wannan ƙurar ta zama tana shiga hancinsa ko bakin har ta zarce ya haɗiye ita ma ba za ta karya masa azumi ba. Gubar jibti, au jiri, au cement, shi ne da abin da na riga na faɗa. Saboda shi wannan malamin na ga muku malami ne na zamani, abubuwan da suke da na da da na yanzu duk za ku je a ambace su gashi ya faɗi cement. Kaga, ai suminti yanzu ne muka san shi ko? لأمال المهاجر والمصانع ga masu aikin dutse da masu aikin masana'antar fasa dutse ko masu masana'antar suminti shi kansa ba ma shi lebura da zai kwaba ba can asalin kamfanin la'annahu la yumkinuhum al-i'tiraz minhu saboda duk waɗannan da aka ambata din nan ba za su iya tsaruwa daga ƙurar wannan abin da suke aiki da shi ba ba za su iya ba wadda aka wala jizu ligarihim a ta'arrudu lahu amma waninsu to bai kamata ya bujira ya zuwa waɗannan guraren ba domin shi zai iya yi masa illar illa ga azuminsa ina fata an fahimci waɗannan abubuwa kanan ɗan tiriri na abinci mace tana girki ko namiji mai girki sai zama ana dafa nama na kaji ko na dabbobi ko kifi an haɗa kayan miya sosai yadda dawa so kori so abubuwa dai kala-kala ai ga lokacin da ake dafawa ɗin nan musamman irin yanzu dab la'asar listin nan mata suna budurwa zuwa irin wannan to wannan ciririn zama ya shiga cikin bakinta ko cikin bakinsa lokacin da yake girki to shi ma abu ne wanda babu yadda za a da shi ba za a iya tsautawa ba amma dai sai a yi ƙoƙari ya zama an kauce daidai gwargwadon yadda za a iya an fahimci wannan ko ba wai dan an ce babu komai shikenan kina girki kuma sai ki zo ki buɗe baki ki buɗe hancin ki akan tukunyar ma ki shaƙi an an bari ta bari nake nemi kaga akwai bambanci da wannan akwai bambanci kuma aiki ake kurum wannan ainihin ciraren ya ɗan danna wannan shi ake cewa an yi rangwame amma a je a tari bakin tukunya a buɗe baki a buɗe hanci ana shaƙa ana haɗewa ana jin daɗi ya ga wannan kamar abinci aka tuma to ba sai ake nufi ba wannan zai yi illa amma na larura wannan ainihin babu kuma Allah subhanahu wataala ya taimake mu to zan maimaita matsalar da muka yi shekaran jiya ko kuma tun ɗaya ne ga wata ma alhuqunatu muka ce allura fil adli wad dawa'i ala jurhi an yi wa mutum allura a damtse ko an masa allura a gefen durawunsa yana azumi malam yace alhuqunati fil adli yin allura a damtsen mutum aw fil wari ko yin allura a jijiya akwai allura da sai an kamo jijiya ake yi aw fi saqbi zakar ko aka yi wa mutum allura a hu kafar mazakutarsa kulluha la tufsidu sawm duk waɗannan ba za su ɓata azumi ba ba sa ɓata azumi la'annaha la tufdi ila al-ma'ida saboda waɗannan in an yi allura gaba ɗaya ba sa zuwa uwar hanji ba sa zuwa uwar hanji walakin al-aula lis-sa'im sai dai abin da yafi ga mai azumi ittimalul huqan bil-layli la bin-nahar abin da aka fi so ga mai azumi to yayi allura da rana ba a an fi son yayi allurar da dare kada yayi allura da rana in ba dole ba yayi allura da dare illa li daruratin sai dai idan larura ce mai ƙarfi ta janyo ra'ayi shikenan amma ma yusamma bi huqunati tagabiya amma abin da ake ambato da huqunati tagabiya allura ta abinci allati tuhqanu fil waris wacce ake yin ta a cikin jijiya fa zahiru annaha tuhdiru gaskiyar magana wannan allurar tana karya abi wannan allurar tana karya abi idan aka yi wa mutum irin wannan allurar yajibu alqada'u ya wajaba ya rama wannan azumi za'u alama nista'malaha fi nahari ramadan wanda ya irin wannan allurar ainihin wato da rana a Ramadan to ya rama azumin wannan ranar. Li'annal insana saboda an ce mutum yumkinu an ya'isha alaiha shuhuran min gairi akli. Idan an yi wa mutum irin wannan allura zai iya ɗaukan kwana da kwanaki bai ci abinci ba kuma yana rayu. A shiga kamar abinci ce kurum. to bai halatta ya yi irin wannan ba. Fata an fahimci, waka zalika dawa'u alal fata'il to za'u alal jur, walau kana fil batni aw fatahati shar charj da annahu la yasul ila mahalli ta'am an yi wa mutum wankin jambo wankin jambo sai aka sa magani akan jamban aka sa bandeji aka naɗe wannan ba zai karya masa azumi ba an yi mutum aiki na tiyata a ciki ko a kwiɓi sai aka sa magani a wajen aka ɗaure shi ma wannan ba zai karya masa azumi ba. Idai suka ce, idan ƙuru-ƙuru yana jin da aka sa maganin a cikin bayan an yi masa aiki, sai yake ji ƙarara sosai kamar maganin yana shiga cikin ƙorar hanjinsa wannan aka ce sai rama sai rama to akan wannan ne karatun da muka yi na baya ɗin hukuna hukuna a nan za ka ɗauko tambayar da wani ɗan uwa ya yi jiya na magana ƙarin ruwa idan mutum ba shi da lafiya aka ƙara masa ruwa shin menene matsayin wannan to ai kaga a cikin wannan da muka faɗi magana hukuna aka ce allurar da ake yi ta tagaziya ɗin nan ai ana yin ta ne ta jijiya shi wannan ƙarin ruwa ai sai an kamo jijiya ake tsura sai an kamo ta an huda sannan ainihin da wani abin da ake kiransa menene akwai wani abin da in an sa shi ma zai zama dindindin yana yana jiki suna zasu da su daure ba sai koyaushe an ta huda kalula ake ta koyarwa ba sai kullum an ta hudawa ba dindindin kuran da an zo sai su yi amfani da shi kuran to ai kaga jijiya yake shiga wannan allurar da idan mara lafiya ya kai wani irin yanayi na baya iya ma samun damar cin abinci a ce mutum ya yi kwana nawa bai ci abinci ba ai ta nan suke tura masa wannan allurar ta abinci ɗin ko kuma zai bi kuma baya jin yunwa to gaskiya idan mutum ba shi da lafiya in aka zo tura masa ruwa ya kamata ya hutar da kansa ya shiga maganar ayar alkur'ani don kare minkum maridan aw ala safarin fa iddatin min ayyamin ukhra ko man kana minkum maridan can gaba aw ala safarin fa iddatin min ayyamin ukhra wanda da har ba shi da lafiya rashin lafiyar da ta kai har ana magana ƙara ruwa to ai ya ce zai yi azumi ma kamar ya takura wa kan ya ƙi karɓar rangwama shari'a kenan ya ƙi karɓar rangwamen shari'a to da haka ni ina ganin wanda har ta kai rashin lafiyarsa ta kai cewa sai an ƙara masa ruwa. Ni dai ni dai a tawo fahimtar, ya kamata ma ya ajiye azumi, ya kamata ya ajiye azumi, saboda ai larudar da take sa ana ƙara mutum ruwa, likitoci suna da abubuwan awo. suna da abubuwan awo wanda suke sawa a jikin mutum suna gane temperature yanayin zafi na mutum suna gane harbawar zuciyarsa suna gane yanayin yawan jinin da yake jikinsa suna gane yanayin ruwan da yake jikinsa wannan ce idan suka gano cewa ruwa ya yi kaɗan a jikinsa ruwa ya yi kaɗan a jikinsa ai shi ne yake bayuwa a zuwa cewa ya kamata a ƙara masa ruwa to kuma kai da aka gano har yanayi ya sa sai an ƙara ma ruwa to kuma in kana azumi ai kamar kana ƙarawa kanka wannan matsalar ne kada ka ni nake kallon kurin in dai har ta kai sai an ƙara mutum ruwa to ya yi kansa rangwame ya karɓi rukuta ta addinin musulunci ba sai ya yi azumi ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Allah ya karɓi ibadar mu. Allah ya saka wa iyayenmu da malamanmu da alkhairi. Malaman da suka yi waɗannan rubuce-rubuce muke karantawa. Allah saka musu da alkhairi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين